na bismillah rahman rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake haduwa a turmi na hudu a wannan safiya ta ranar asabar 16 ga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijira daidai da 22 ga watan yuni shekarar miladiya 2024 a karatunmu na littafin tazkiratul muta'allimin bi nu'util ulama'ir rabbaniyin wannan shine darasi na biyar kenan mai taken siffofin malamai na kwarai a mun shiga cikin bayanin da malam Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullahu yake kawowa game da na'atocin malaman yana magana akan wato abin da ya shafi ikhlasi har yazo mana magana akan abubuwan da ka iya bata ikhlasi dan mu san su mu san yadda zamu tsira daga fitinarsu za mu tashi inda mala yake cewa a shafi na 31 qala al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullah ibn rajab yake cewa wa min alamati al-ilmi an-nafi annahu yadullu sahibahu ala al-harab min ad-dunya daga cikin alama ilimi mai amfani zai zama jagora dake nuna wa ma'abocinsa hanyar guduwa daga duniya wa a'azzamuha ar-ri'asa wa shuhra mafi girman abubuwan duniya da ya kamata ka guje musu wanda iliminka mai nagarta zai sa ka a hanyar guje musu shine shugabanci san shugabanci da san shahara wal madahu da san yabo waɗannan idan ka guje musu in iliminka ya taimake ka ka guje musu alama ne akan cewa iliminka na gaske ne kuma na ƙwarai ne mai amfani ne ya taimaka maka ka guje wa san shugabanci ya taimaka maka ka guje wa san shahara ya taimaka kuma ka kuma ka guje wa san yabo duk da haka Allah na iya jarabtar ka da su fa ka zama shugaba a dinga yaba maka kuma ka shahara amma kai ya zama kai ka nuface su shine abin da ake so ka gujewa fattaba'u an zalika walistihadu fi mujanabatihi min alamati ilmin nafi nisantan wannan da kullun kana kokarin ka tsere ce daga barin shi alama ilimin ka mai amfani ne فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته idan kuma hakan ya faru Allah ya jarabce ka da shugabanci ko ya jarabce ka da shuhura ko ya jarabci mutane da yaba maka kawai gari ka shiga cikin wannan jarabawa dumudum idan ilimin ka mai amfani ne to zaka samu kanka a cikin zuciyarka kullun kana jin tsoron menene ƙarshen aƙiba wannan abu kai zama kawai ka ce alhamdulillah amma mun samu shaharar da muke nema ko shugabanci ba matsala duk da baka nuface ta ba za ka zama kullum a cikin zuciyarka kana jin damuwa kana jin tsoro wanda ya yabe ka za ka ji kana jin haushin shi wanda ya baka shugabanci za ka cewa kana mai Allah isa ya saka kan limanci me yasa ya saka ka wanda yake wato nuna cewa kai mashahuri na zaka ga kana Allah wadare da abin da yake fara bi haisu innahu yakhsha an yakuna makaran wasu daraja kaga mutun ya tsoron cewa to ko dai Allah ya muni talala ne ko Allah ya dana muni tarko ne kama kana al-imam Ahmad ya khafu ala nafsihi inda ijtihar ismihi wa bawd siti imam Ahmad ibn Hanbal ya daga cikin malamai da suka samu jarabawa shahara bayan kana'a da yake da ita da tsoron duniya Allah ya jarabce shi da shuhura bayan hadisan nan sai zama yana jin tsoron cewa ita kuka yana tsoron cewa kada fa jarabawa ce Allah ya mai wa kad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yajlibuhu al-hirsu ala shuhra ala fasadin aridin min fasadin aridin fi dini fi dinil mar'i annabi ya bayyana mana alaihi salatu wasalam cewa idan kana da kwadayin shahara wace irin barna ce wannan kwadayin yake jawowa ga addinin ka faqad akhraja al-imamu ahmad wa tirmidhi wa ghayruhuma من حديث كعب بن مالك الأنصاري حديث صحيح نا الإمام أحمد دا ترمذي دا ابن أبي شيبة دا الإمام الدارمي دا ابن حبانا دا بغوي دا سنفتر دا شي حديث نا إنغانتاتشي الشيخ الألباني يا إنغانتاشي ابن رجب ينا دا شرح نا مسمن دا يمسا شيني حديث ننا حديث ماذي إباني Allah ya ji kamar Musa sahabi namu ba dan ya mutu ba yana da yana da yana da yana da kasusuwa da yana karatun littafin shine ko dai ka kira shi da suna zammul mali wal jahi ko in Allah wadarai da dukiya da shahara ko kuma sharhu hadisi ma zi ibani ibn rajab ne yayi shi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya gafarta mai to a cikin wannan sharhi ne ibnu rajab yake kawo wannan maganganu da malai yake ciro mana annabi ya ce ma bi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mari wa sharfi bi dinihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kerkeci guda biyu masu tsananin jin yunwa waɗanda za a zo a sake su a cikin garke na awaki barnar da za su yi a ciki sai ta fi barnar da mutum zai yi idan yana son ya samu shahara da da ilimin addininsa ko yana so ya samu dukiya da haka mala albani namu Allah ya gafarta mai in yi sharhi hadisin sai yake cewa ka san kafin ya ci sai ya buge wajen guda biyar tukuna kafin ya ci abin da zai kosar da yunwa shi sai ya yi barna shi karkici to duk mutumin da ya zama manufarsa ga addini shine neman shahara ko neman dukiya to barna zai wa addinin Allah Allah ka tsare mu daga barna a cikin addininka wa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam awwala man tusa'aru bihim bihim naru jahannama yawm alqiyamati wa minhum sahibu ilmin sa'abi ilmihi layli shuhra Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin da muka ji na Imam Muslim mutumin da za a fara gwala wuta da shi daga cikinsu akwai mutane uku daga cikinsu akwai wanda ke neman shahara a wajen mutane da iliminsa faqad akhraja al-imam muslim min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha nabi yace farkon wanda za a fara ma alƙalanci a lahira mutumin da ya mutu a filin jihadi za a zo da shi gaban Allah Allah ya mashi bayani akan ni'imar da ya masa kuma ya tabbata Allah ya mashi wannan ni'imar wafiya a cikin hadisin wa rajulun da kuma mutumin da ta'allama al-ilma ya koyi karatu wa allamahu kuma ya karantar wa qara'a al-qur'ana ya san al-qur'ani fa utiya bihi aka zo da shi gaban Allah fa arafahu ni'amahu fa arafa aka mashi bayanin Allah ya ce na maka ni'imar ilimi ka karantar da ilimi an saurare ka ka shahara an yi maka kaza an naɗa ka mukamin ɗan malikin malamai kaza da kaza da kaza kaza fama amilta fiha ni'imar da ne maka me aikin ka qala yace ta'allamtul ilma ilma na koyi ilimi wa allamtu na karantar wa qara'tu fika alqur'ana na karanta da alqur'ani dan Allah qala sai Allah yace mishi kazabta ƙarya kake yi walakinnaka ta'allamtul ilma yuqala alim ilimin da kake yi da karantawarka da li'irabinka da hudubarka da nasiharka da raddinka duka kana yi ne dan a ce maka malami wa qira'atul qur'ani li yuqara qari kana sallar tahajjudi ne kana limanci ne kai recording cassette ne ka karanta da alqur'ani ya islamiya kai alƙalin musabaka ne kai malami ne mai takara ko darsu ko me kake yi kana yi ne dan a ce maka alaramma ko Allah ya ce mishi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqadi kila kuma an ga maka wannan lakabin an ce maka gangaren kafi gwani an kira ka gwani an naɗa ka babban sakataren makaranta na ƙasa an yi maka kaza kaza shikenan an biya ka ladanka a duniya annabi ya ce summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar sai a kama shi a ja shi kamar yadda ake jan mushan kare a wurga shi cikin wuta la haula wala quwwata illa billah Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da mu da malaman mu da sauran mutanen kirki daga wannan bala'i wa qala al-hasan ibn abi al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri yake cewa la yakunu hazzu ahadikum min al-ilmi an yuqan yuqala alim kar ka sake zaman manufarka game da ilimi a ce maka malami kar ka sake wani ya cikin dashi wancan littafin ibn rajab wasa'i bi ilmihi wa amalihi ila nail ash-shuhra tajiduhu muhibban lil madahi was sana'il balik na faɗa wannan magana da zuwa wanda da yake nufatar neman shahara da ilminsa za ka same shi yana son yabo yana son a dinga ziga shi har a wuce matsayin shi zai ji an ziga shi an faɗi abin da bayi da shi kuma ya shiru ya murmushi bi haƙƙin au bi gairi za ga irin waɗannan su ne mutanen shi su ne masoyan shi su yake ja a jika masu ziga shi masu na mashi a malam kayi maganinsu ai algata malam duk ana labarin karatun ka kai ai tafsirin nan da aka yi ranar la haula wala quwwata illa billah ai wa'azin nan da kai adama turu kaga irin mutanen da suka kalle shi la ilaha illallah ai an sai kasar din ai littafin nan da ka fitar ana san shi a ina ai ɗan mata suna yayin wa'azin nan da kai akan wato mijina yafi na kowa irin wannan masu maka wannan talika din na banza ka dinga biye musu kana jin maganar su kana kana suna zuga gwaiwa tana hawa kaya za ta fashi to waɗannan mutanen banza ne suna so su mai da kai sakare ne kuma in dai ka ji kana biye musu to kai cikin din niyyarka wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kaga sifa yahudawa ce ko yahudawa sune masu san a yabe su akan abin arzikin da ba su aikata ba kana zaune a ce maka dakta ka san kai ba dakta bane kai kashu a ce ai kai farfesa ne a ce ai kai gangaren ne a ce ai kai kaza ne kai shuru a ce maka ai kai halifa ne kai ne halifan wani kai ne halifan wani kuma ka san ƙarya ne kuma kai shuru kana san yabo wani ma da kanshi yake rubutawa akwai masu rubutawa kansu sheik akwai masu rubutawa kansu allama wato kai kai kai magori ne ma baka ma jiran yaban kai kake yaban kanka da kanka dan yaban kai da kai qala shaykhul islam ibnu taymiya wa talibur ri'asa walau bil batili turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimu me neman shugabanci koda da barna ne to yana son abin da zai nuna mai cewa shi babba ne kaga ne ya zama dan siyasa kenan dan siyasa shine dai san cewa mutanen da suka zo suka ce sun yi di campaign sun dawo jam'iyyar shi san ƙarya suke waɗanda suka ce za su tsare mai akwati ya san ƙarya suke abinda suke faɗa cewa shi mutumin kirki ne ya san ƙarya suke shi ya san ba mutumin kirki bane kuma ya san sun san ba haka bane amma da haka zai yadda abinda suke faɗa ko to ya malami zai zama haka yace a wa in kanat batilan wa tubghiduhu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan mun kuma aka aibata shi koda ya san aibatawar da gaske ne wannan kuskuren da gaske ne ya yi shi to amma zai ji bakin ciki ya ji damuwa ya ga cewa kuma ba a kyauta mishi ba wal mu'minu turdihi kalimatul haqq walau alaihi mu'mini kalma ta, ta gaskiya tana yardar da shi koda ba za ta goyi bayan shi ba koda abinda aka yi ba goyen bayan shi bane to zai so haka wa tubghiduhu kalimatul batil lahu alaihi mummunan magana kuma tana bashi takeici ko da ta goyi bayansa ko bata goyi bayansa ba li'anna li'anna Allah ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-adla wa yabghidul kadhiba wadh-dhulma saboda Allah yana son gaskiya yana son adalci yana son yana son kyautatawa Allah yana kin ƙarya da zalunci wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa ne ibn taymiya mujalladi na 10 malam yace wa illam yazid hadha as-sa'i ila ash-shuhra man yamdahu wa yakilu alaihi sana wannan mai neman ayaba mushi mai neman shuhura in bai samu wanda zai yabe shi ba bai samu wanda zai cika mushi ma'auni na yabo ba fa innahu yalja'u ila madahi nafsi bi nafsi sai ya fara yaban kanshi da kansa wa tazkiyatiha ya dinga tsarkake kanshi war raf'i min sha'aniha ya dinga girmama kansa zaka jira cewa to mu dai ma hasada sun mana yawa an kiyaba mana duk da dai ba bai dace ba amma bari mu faɗi abinda muka muke da shi tahaddusan bi ni'matillah ƙarya yake ba wani bi ni'matillah da yake tahaddusi yana so ne ya yaba wa kanshi wani kuma har ya dauki hayar ɗan yabo ya biya kuɗi a yaba mishi walau bi ikhtira'i hikayatin idan ka kirkiran hikayoyi ai mun je wuri kaza tare da wani ai wani ma ya kira ni ai an san ni ma a lokaci kaza ai ni ne ma nayi kaza kaza da kaza kaza ma mu ne muke yin kaza wata zuwiri akhbarin da kirkiran ƙarya zuƙi ta malle yubamminu hafa ba'ila kul maz'uma ya cika labaran da falalolin shi na ƙarya wa manaqibahul masnu'a da da da manaqib falalan shi wanda ya kirkira fayalaha min ta'asa malai ce wannan wace irin tabewa ce wasayul mar'i fi talabi shuhra wal makana ad-diniyya bi ilmihi wa da'watihi tukhbitu nura haqqihi mutumin da yake ku ji wannan jama'a tajriba ta nuna cewa mutumin da yake kokarin ya nemi shahara da matsayi da iliminsa yana fa da ilimin da da'awarsa to wannan neman shahara tana bushe hasken alherin da ke tare da shi za ta sa mutane su kuma su kyamaci abu da zaran sun gane girma yake nema ba su ba shi girman ba da zaran sun gane cewa yake so yake zama malami za su hana shi malanta za ga malamai malamai sun koma baya da irin wannan manufar da aka gane saboda ya yi siɓil da baka yau gobe ya yi yau da gobe an gane kai wannan ba Allah yake nema ba sai ga hajjahirai suna faɗan haka ce ai malam wani ba dan Allah yake abin shi ba su ga zuciyar shi ba amma ayyukan shi sun gwada haka to daga nan abin da yake nema sai Allah ya mishi ukuba da rasa abin da yake nema din yace wai sallatu alaihi man yu'dhihi sai ga Allah ya sa mishi wasu lalatattu suna ta tutar da shi su zage shi su aibata shi su tona mai asiri su mai izgili su mai istihza'i su yi gulmarsa in wani masallaci yake da shi su kwace masallacin su hana shi sakat a masallacin a hana shi samun wannan matsayin da yake nema kaga wannan jarabawa ce mummuna jama'a bisu'i qasdihi wa fasadi niyyatihi yaqulu al-hafiz az-zahabi zahabi yana cewa fa kam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi kai mutumin da zai faɗi gaskiya ya umari da kyakkyawa fasallita fasallata fayusallitu Allahu alaihi man yu'dhihi sai Allah ya daura mishi wanda zai cutar da shi saboda mene lisu'i qasdihi saboda manufar shi ba mai kyau bace wa hubbihi lirri'asa saboda san shugabancin shi addiniya fa hadha da'un khafiyun sarrin fi nufusil fuqaha wannan cuta ce boyayya mai gudana a cikin zukatan malamai shine zai za a ga yana aiki tukuru wajen faɗan gaskiya da bayyana ta amma a boye yana da wata muguwar manufa ta san ya kai ga wata wani mukami ko shugabanci to idan Allah ya so shi da kafara ga wannan barnar sai Allah ya jarabce shi da wanda su dinga cutar da shi tun a nan duniya dan Allah ya rangwanta mishi wata matsalar ta lahira wannan kaman ma wanda Allah yake son shi ne ko kuma Allah ya mishi jaza'an wifaqa dan alherin nan da ake samu na gaskiya da yake fada sai Allah ya jarabce shi da cutarwa a nan duniya sai Allah ya jarabce shi da ukubar ba zai samu girman ba zai mutu da san girma bai samu ba zai mutu da san sharafi bai samu ba to amma iya wannan ya zama shi kafara ga wancan laifin to wannan yafi sauki ba akan Allah ya bashi sharafin ya kama shi a lahira malam ya sake cewa sun makala sannan zahabi yake faɗa a cikin siyar cikin juzu'i na 18 yace fa man talaba al-ilma lil amali kasarahu al-ilm wanda da ya nemi ilimin sa dan manufar ya aiki da ilimin sai ga ilimin ya bi da shi ilimi ya lankwasa shi baya iya yin abin da ya saba ilimin wa baka ala nafsi zaga yana kuka yana nadama laifuffukansa da gazawarsa wa man talabal ilma lil madaris wanda ya nemi ilimi dan yayi malanta dan a ce shi ma malami ne wal ifta ko dan ya bada fatawa wal fakhri dan ya cika baki yayi kuri wal riya'i ko dan yayi riya' ta hamaka za ga ya zama wawa za gan shi da wauta iri-iri a maganarsa da aikinsa da take-takensa kaga hajja hirai sun san cewa wannan sakarai ne waktala za gan shi da alfahari ikhtiyar wasdara bin nasi za ga yana raina mutane kowa bai isan su shi wa ahalakahu al'ujubu za ka ga wato ji da kai da birge kanshi ya halaka shi wa maqatatuhu al-anfus mutane su kyamace shi ko wani malami cikin magabata al-imam zahabi yayi tarjumar sa shine wannan me sunan shi hajjaj ibn arqa Allah ya gafarta mai yana na cikin sirrin zahabi ya bace wannan mun taba kan tarjuma yace a halaka hul ujubu ji da kai ne ya halakar da shi malami ne har malami amma kowa ya watsa ya bashi waje zai buga mana misalan wasu anan ran nan wani yake gaya mana labarin a shankiti wannan muhammad bin amir shankiti allah gafata mai yana matashi yaro matashi ɗan shekara sha wani abu kasan garinsu kowa mawaƙi ne kowa a shankit a mauritania yana da fasahar waƙa sai dai bai yi ba shi suke ci mashi baladu miliyon sha'ir to suna matasa sai suka yi wata gasa tsakankaninsu aka ce kowa ya rubuta waƙa ana so a ga waye fi iya waka da yaje sai yayi alfiya ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ta burge mutane ta burge ta burge sai aje kai shi ana nan wata rana kawai sai wani tunani sai ya dauki wakan nan gaba ɗayan da sai je ya tona rami kamar kabari sai ya burne ta hayo ba san da take ba to bayan tsawon shekaru sai dalibai da suka san shi tunda suka ce Allah gafarta malam ya kamata waƙen nan da ka taba yi kana matashi a fito da shi mana al'umma su karu yace ai bata bata don kuma ina take ce wallahi na na rufe ta a kabari me yasa yace na ji tsoron abinda nayi sanda na rubuta ta manufa ta kawai in burge mutane in ci wannan gasar kuma na burge din na ci yace na gane cewa wannan kuskure na tuba daga wannan zulubin bana so zulubin ya ci gaba da bina yace in ta wanzu a duniya zulubin zai bi ni ce kawai da haka na haƙura ita duniya ma ta haƙura ni ma na haƙura jama'a ku duba wanda wato mutum ya kokari ya kyautata niyyar shi kuma ya gyara ta ya gyara kuskuren da yi ya haƙura da littafi alfiya baiti dubu ta ilimi ya birne ta yanzu ba mu labarin wani malami wanda suka zama da ɗalibai haka ya musu darasi ya sharhin mas'ala ya sharhi ya sharhi ɗalibai suka ga cewa ka yau fa an baje karatu wata rana kuma sai aka haɗu a wani majalisi wasu malamai yan uwansu yan uwan shi sa'o'in juna ana magana akan mas'alar sai ya shiru bai ce komai ba ana ta magana kuma a cikin su babu wanda ya tafsilin da shi yayi musu bayan da aka koma makaranta can inda ake karatu ɗalibai sai ɗalibai suka ce alaka mata malam mun ji ana tattauna matsalar nan da ka baje mana ita dalla dalla me yasa baka ga musu ita ba yace a'a sanda nayi muku ni da ku ɗalibai ina koya muku ne Allah nake nufata a can kuma inda na yi zan nufaci in burge su ne zai zama manufata yanzu san cewa ni ɗin ba sa'ansu ba ne ce da haka na haƙura waye a cikin mai yin haka yanzu dama waye a cikinmu da mutanen zamanin da yake iya yi ma kanshi wannan lissafin ya gane yaushe ne yake magana don Allah ya yi yaushe ne ba don Allah ba ya kame bakin shi har sai nishi ta gyaru to haka malaman da suke ba sa yadda a san abin da suke yi don Allah mun karanta a tarjama za mu zo mu ji wasu wanda yake yin tilawa alqur'ani amma ba wanda baya bari a gani bai bari a ji ga alhassan dan aliyu dan abu talib alhassan wannan zainul abidin jikan shi kenan ko sanda yake raye ana tuhuma shi a matsayin marowaci ne ba a san yana kyauta ba sai da ya mutu a gane ashe duk kyautar shi da yake baya so a gani ne akwai wajen gida guda ɗari a madina shi yake ci da su amma ba su sani su ma sai da ya mutu suka ji shuru an daina kawo ce fari tsakar dare yake ɓanƙwasa ƙofa gida gida yana ajiyewa yana rugawa da gudu ya ɗauko a kafaɗa shi da matar shi su zo su aji kun tuna wani wanda aka ba da labarin cewa ya shekara arba'in yana azumin litinin da alhamis iyalan shi matan shi ba su sani ba tela ne zai fita da hula shi ta abinci cewa ba zai karya ba sai ya je kasuwa ba zai kuma dawo ba sai bayan isha saboda ka sai ba wannan abincin da shi yake bude baki matan shi ma ba su san cewa yana azumi matan gidan shi ma ba su sani ba sai abokan ibadar shi a kasuwa wanda suke yin wannan azumin tare suke sharwa tare su suke ba da labari daga baya cewa wani fa tsawon shekarun nan ba da muka san shi a kasuwan nan kullum yana azumi litinin da alhamis kaga irin waɗannan Allah ya so a ji labari sai ya sa a ji labari amma ba kai ka nufa ta haka ba kai ya zama kai nufa ta ka kawai mutane su ji labarin ibadar da kake su ji labarin aikin da kake to da gaskiya abin da ake gane me yin karatu da karantawa don duniya akwai san ya zama malami san a bashi majalisi kamar wanda zai ce shi ma dole sai an bashi majalisi a ta rigima da shi a wani masallaci kuma an ce tafi kawai ka karanta kuma ba zai je ba san fatawa kafin a tambaye shi ya bada amsa eh alfahari mu mun iya kaza mu ne kaza riya sanyin abu dan a gani za ga wannan zaka ga wauta ta bayyana aikin shi za kuma ta bayyana aikin shi yana da jiji da kai da kuma wulakanta mutane har ya je girman kai ya halakar da shi mutane su ki shi sai malam yayi hujja da fadin Allah ibn zahabi kenan yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya yi falahi ya tsira wanda kuma ya dirmusa ta cikin waɗannan abubuwa na duniya ya taɓe Allah karba mu da taɓewa ai dassasaha bil fujuri wal ma'asiya ya ya ya zirma ran shi cikin cikin barna walam yakun al ulama ar rabbaniyuna yatlubuna al ilma li shuhra malaman Allah ba sa neman ilimi dan shuhra auli hutaja ilaihim ba sa nema da tunanin dan a bukata zuwa gare su wannan magana na sha faɗanta ina maimaita ta ga da yawa daga cikin mutane wanda zai ce maka ni ina so ne ne ilimi dan na zama irin malam albani ko malam jafar to ba ilimin su yake nufata ba shaharar su yake nufata da farin jinin su yawa shaharar su yake nufata da farin jinin su mai fadin wannan to ya gyara niyyarsa ya nemi ilimi dan mene dan ya san Allah ya bauta mishi in an buƙaci zuwa gare shi wata rana to wannan kuma wata jarabawa ce da sai ya taka tsantsan ya tsira wa inna ma talabuhu li hajatihim ilayhi fi anfusihim buƙatar kanka ta saka nemi ilimi da tashihi ibadatihim lillahi ta'ala dan ka nemi gyara ibadarka faqad akhraja ibn sa'd kaga ai neman kuɗi da ake zuwa asali ba ana nema ne dan a rufe asirin kai ba asirinka da na babarka da na ƴaƴanka to ana nan idan Allah ya so sai kuɗin su fi ƙarfin na wannan rufin asirin to ya jarabce ka da su kenan daga nan zaka fara sa'ayi dan dan alkinta su to shine kamar malami da Allah ya sa ilimin shi ya zama yanzu bukatar ta wuce tashi Allah sa mun gani asali ka nemi ilimi dan bukatar kanka dan ka bautawa Allah da shi to in Allah ya so sai ya aiki da kai sai ya baka ilimin fiye da bukatarka kuma ya sa bukatun mutane a karkashin bukatarka kamar yadda ya ba wancan kuɗi fiye da bukatar shi ya sa bukatun mutane a ƙasa wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi to haka nan ma zaka karantar da abin da Allah ya sa ka zama wakilinsa na ilimi yace ibnu sa'adin ya fitar daga bakar ibnu mudar kala kala abdullahi ibnu yazid ibnu hurmuz ibnu hurmuz malami ne a kasar madina abdullahi ibnu hurmuz ya rasu 148 yace ma ta'allamtul ilma yawma ta'allamtuhu illa li nafsi sanda nake koyan ilimi ina koyan shi ne kawai dan kaina wani abdullahi ibnu yazid ibnu hurmuz shi wani abdullahi wa abdullahi ibnu yazid ibnu hurmuz huwa faqihun huwa faqihu alil madina malamin fiqhu ne na garin madina ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai idaduhu fi tabi'ina ɗaya daga cikin malaman tabi'ai jalasahu al-imam malik muddata 13 sana kakan malikiya ne wannan kenan gaba ɗaya ko dan maliku ya karatu a gunsa wa ta'addaba bi adabi maliku ya koyi ladabinsa wa kana imam malik yuhibbul iqtida'a bihi yana daga cikin malaman da maliku ke son koyi da shi kama kala kama yadda yake cewa kuntu uhibbu an aqtadiya bihi ina son koyi da shi saboda kyawawan dabi'unsa fa akhadha minhu tilkal maqula maliku ya dauki wannan zancen daga gare shi wasarat lahu maslakan hasanan fi talab maliku ya amfani da ita a matsayin tafarkin koyon ilimin sa faqad kala abdullahi ibn wahab abdullahi dan wahab al-misri babban dalibin maliku yana cewa ya rasu 197 ko yace samitu malikan yaqulu naji maliku yana cewa ma ta'allamtu da ilma illa li nafsi ban koyi ilimi ba sai dan kaina to da Allah ya so maliku da daukaka sai bashi ilimin fiye da wanda yake bukatar kansa idan gashi nan duk duniya tana bukatar ilimin sa wa ma ta'allamtu ban taba koyan ilimi li yahtajan nasu ilayya da tunanin wata rana zan zama malami a bukaci ilimi na ba kace ban taba sa wannan arena ba wa kadhalika kanan nasu Maliku ya ce haka da mutane suke da haka malamai suke yana nufin malaman shi dinnan ai kaga ba shine kawai yace to alhamdulillah yanzu na zama malami barin kafa makaranta ba yana zo a tarihin kamar da yake cikin tartibul madarik na na qadi iyad su malaman nan wajen mutum 16 su ne suka yi ittifaki ba tare da sun yi mitin ba kowa a cikin su ya ce wa maliku ya kai dalibi na maliku iliminka ya kai matakin da ka je ka zauna ka karantar saboda karantar wanda yake yi da umarninsu yake aiki sai Allah ya sa albarka a cikin abin da yake mu kuma yanzu mutum zai bar makantar malamin shi ne su baran-baran ya jaye ma wasu adadi na ɗalibai wasu da suka fi shi wauta su bi shi a tafi wata sabon makaranta a je a kafa sabon makaranta hadda ko sabon masallaci ko sabon islamiyya ana yi kuma ana jiyo gulmar abin da malamin yake a nan ana fatan a ga ya lalace ya ɓalɓarce ya taɗe ko malamin su ne ba zama wani irin tunani ne wanda muke rayuwa akan shi haka ɗalibai suke yi malaman su yanzu saboda ka zaga abin babu albarka bayan ɗan lokaci kaɗan ka neme su ka rasa ba mu zaba duko sai da habu jufa'an kun face nan da nan za a neme ta a rasa da za ka yi yanzu da za ka ɗauki wani research a nan zariya kawai ka ce za ka ƙididdige makarantun hadda da rassan da suka resanti daga makarantun hadda da kuma menene sanadiyar resantuwarsu wallahi sai ka PhD akan wannan anan zariya kawai in ka je Kano kuma haka ne in ka je Katsina kan ka je Kwata haka ne wallahi PhD zaka yi Islamic studies akan wannan ko a sociology ko a wani abu can kai ka gare kai ka san dai akan abin da za baka amma dai ya ishe ka fil na research da za a yi PhD akan shi ka ce over 30 years da an san makarantun hadda a zariya gaba ɗaya guda kaza ne wataƙila guda biyar akwai anwaru akwai ahababu akwai wacece ga sunan dai ba su wuce haka ba ko yanzu kuma wataƙila akwai guda ɗari uku to ya aka yi me ya ja suka yi accumulation zuwa haka kaga abin da za ka samu na data sai ka ji tsoro irin rigingimun da suka faru suka haifar da haka da masalatan juma'a da masalatan hamsu salawat din me ya jawo su irin wannan san girman da san shugabancin shi sa zaka ga ba su da tasiri amma wanda aka kafa dan Allah ko da daga baya aka kafa shi sai ga yazo yayi tasiri wanda wanda ya hakura dalibin da ya hakura har malamin shi ya yaye shi ko mai dauke mai daukewa mutuwa ta dauke malamin sannan ya fara karantawa dan ya maye gurbin malamin ko malamin ya ce mishi to wani eh tashi ka je karanta a wuri kaza Allah ya ma albarka ko ya zo ya bude mishi makaranta ya zo ya tara jama'a ya ce na bude wa dalibi na masallaci a nan kuma makaranta ni na yi shi ka ga da abin zai albarka za ga bambanci a cikin albarkar da ke ciki kuma albarka ita jama'a ba wai yawan mabiya da yawan masu saurare bane a'a ci gaba da tafiya akan tafarki madaidaici shine alama albarka a samu har ka bar duniyar nan lami lafiya baka taɗi ba ma ce mutum malamin hadda ya kawo makaranta da bayan lokacin tsani kuma ya zama ɗan siyasa ya daina haddan sai dai ya ba wasu can usabe da ita shi kuma ya tafi harkar shi ta pdp ko apc ko wace ce wani ma ana tuhuma shi da ya cinye kuɗin mutane bai koya yansu komai ba ya ce sun haddace ashe ba su fi izu goma ba ya musu walima ya an shi rabin miliyan akan agun kowane uban yaro ya gudu ya bar gari yana can Legas. wani ma ya bari ya kama crypto duk abu dai gashi nan iri-iri ba daɗin ji ko kuma kamar yadda muka faɗa baya sai Allah ya maka jarabawa mutane ma su ki kawo ƴaƴan sai ga yaran daga ɗanka sai ɗan makwabcinka sai wani ɗan ƙanwarka da ta mutu su kaɗai na albanka Allah ya ƙi ya bari ma a kawo maka ƴaƴan kai kana so a tara ka cika makarantar don ka samu ka gina ta yi bene hanyar tana nan a ɗakin mota garejin mota sai dai kun jira mai mota ya fita da mota sannan ku shiga garejin wasu su zauna ma akan baƙin mai Allah ya kyauta mala yake cewa wa muraduhu bin nasi abinda maliku yake nufi da mutane ai salafuhu salih magabatan shi nagari ka amsal ibn hurmuzin al-madhkur kama wannan malam dan hurmuz din ai kadhalika kanu yatribuna la ilma li hajati anfusihim wa laysa litasadduri wal buruzi haka suke neman ilimi dan bukatar su ba dan a san su su yi fice ba abu huraira da Aisha da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da da Abdullahi dan Amr dan As da da sauran waɗanda suka yi karatu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk me ya kawo su fahimta addini suka zo yi Allah ne ya musu gamdakatar bayan fahimta addini kuma ya amfani da su a matsayin vehicle kuma na isar da sakon addini ya zama fahimta ta kawo ka wa kanu yan'auna bi anfusihim an talabi shuhra bi ilmihim aw bi da'awatihim aw ibadatihim suna nesanta kansu daga neman su shahara da iliminsu ko neman su shahara da da'awarsu ko neman su shahara da bauta Allah da suke da annan zalika yunafi sidika ma Allah ta'ala domin wannan baya zama wuri ɗaya da gaskata Allah wa kad bayyana ayyub ibn abi tamimata sakhtiyani ayyub sakhtiyani ko as-sakhtiyani ya rasu 131 cikin tabi'ai yake shi ma ya bayyana anna sidika ma Allah wa talaba shuhrati la yastami'ani fi abdi mutum yace dan Allah yake yi kuma a same shi da neman san a sani wai gai da saurayi a kasuwa to wannan ba sa zama cikin zuciya ɗaya san a sani da kuma tutiyar kana yi don Allah ko dai don Allah kake yi ko kuma ba don Allah ba ma sadaka abdun qattu fa ahabba shuhrata inji malam ayyubu sakhtiyani yace babu babu mutumin da yake da gaskiyar gaskiya ta karatun shi dan Allah yake kuma ka same shi yana da son shuhura sai kaga baya san baya san a san shi kamar yadda zamu ji daga Shafi Shafi yana cewa nayi fatan a ce ilimin nan kowa ya ci amfanin shi ba tare da an danganta shi zuwa gare ni ba ka faɗi sunana amma kowa ya ci amfanin shi wa akkada hadha ma'ana Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham shi ma cikin atba'u tabi'in ne ya rasu 162 yake cewa ma sadaqallahu abdun ahabba shuhra duk wanda ke son shuhra ba da gaske yake abin shi ba ba dan Allah yake ba ومن هذه الحيثيه نفى بشر بن الحارث الحافي بشر الحافي wani sufi ne cikin mutanen kirki cikin sufayen zamanin farko ya rayu tare da al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma Imam Ahmad ibn Hanbal yana ma zuwa ya ji wa'azin shi na gyaran zukata ya rasu 227 ana ce mishi al-Hafi saboda yana yawa babu takalmi yace at-taqwa amman yabhasu an shuhra bi ilmihi ya kore jin tsoron Allah cewa duk wanda yake amfani da iliminsa don neman shahara to wannan tsoron Allah abun korewa ne daga zuciyarsa sai bishir ya ce mattaqallaha man ahabba shuhra me neman shuhra za ga ba tsoron Allah yake ba Allah ka tsare mu fa kanu yurabbuna talamidahum ala al-ibtiadi an talabi ash-shuhrati was-sa'i wara'a tarqiha bariqiha zaka ga malamai na Allah waɗannan malamai na ƙwarai suna wato tsoratar da ɗalibansu suna musu tarbiyya akan nisanta su daga neman shahara da nisanta su daga ƙoƙarin bin hasken shahara ya ƙula Abdullahi bin Mubarak almarwazi al'imamu Shekul Islam Abdullahi ɗan Mubarak Allah ya gafata mai ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ya rasu 181 sa'an su malikun ya ce ƙalibi Sufiyan wani Sufiyanin ya ce huwa bin Sa'id na Sauri malaminsa Sufiyan ɗan Sa'id a Sauri ya rasu 161 ya ce mashi iyaka wa shuhurata a hirɗinka ya kai Abdullahi ka guje mu shuhura fama utitu ahadan fama ataitu ahadan illa wa qadnaha an shuhura yace ni malamin ka sufyanu ban taba zuwa gun wani malami karatu ba sai da zama daga cikin nasihar da zai muni sai ya ce mana na guje wa shuhura saboda ni ma ina ganin wajibi ne a kaina ni ma ne mam dalibai na wannan nasiha wa min adati sa'i ila shuhrati bi ilmihi daga cikin al'ada ɗabi'ar mai neman shahara da iliminsa kasaratul kalami bila babitin wala ƙaidin yawan tsoma baki akan duk wata magana ko bai fahimce ta ba ko bai dace ya magana a kai ba ko bai kai matsayin magana a kanta ba zai magana a kai babu ƙa'ida babu ƙaidi fi ma ya anihi wa fi ma la ya anihi la haula wala quwwata illa billah da abin da ya shafe shi da abin da bai shafe shi ba da abin da yake da cewa akai da wanda bai da cewa akai zai magana ya magana akan sallah ya magana akan tsarki ya magana akan azumi ya yi magana akan haji duk wannan sun shafe shi a matsayin shi na dan makaranta ko ya magana akan siyasa ya magana akan canjin naira ya magana akan faduwar dala ya yi magana akan farashin sauka da farashin dala cire subsidy rigimar sarauta corona ta shigo ya yi magana an ce menene sunan shi ya fado ebola ya yi magana aikin hajji ya tsada ya yi magana duk waɗannan fa ba da ilimi yake magana a kansu ba ilimin shi bai kai ba kawai shi ma yanzu dai kawai ya zama mai ake ce mishi mai sharhi akan al'amuran da kaje su dawo ya zama mai ake ce mishi da turanci analyst go ko expert ya zama expert expert da yake so in ce ya zama expert wato ƙwararre akan komai ya shiga aikin lauya ya shiga na ɗan sanda ya shiga na 'yan siyasa ya shiga na masana tattalin arziki ya shiga na likitoci ya shiga na iyaye ya shiga na dattawa na sarakuna bai kyala matan aure a cikin gidajensu ba sai ya sa musu baki komai da ruwanka suna wani magani duk mutumin da kaji yana irin wannan ko kar ka raba ɗaya biyu shahara yake ne ba kuma ba malami ne na Allah ba suna nan da yawa yanzu a cikin al'umma to sai ka tantance me za ka yi magana a kai ka cancanta ko a cikin asalin ilimin shin ka cancanta ka yi magana sai ka yi akwai wanda fi ka cancanta sai ka bari ya yi akwai wanda ko da ka cancanta ya riga ya yi magana ta wadatar to ba sai ka yi ba mu gane wannan jama'a amma jahilai ne suke ziga mu sai a ce to ai baka yi magana akan kaza ba baka jin tsoron Allah malamai sun ki magana akan kaza ba su jin tsoron Allah sai kuma sai ka ji tsoron ko daga sai ne baka jin tsoron Allah sai kai maza kai magana irin nan dariƙa suke mana in dariƙa kan suna suna mana blackmail a ce ba kwa san manzon Allah har ka fara jin ko dai da gaske ne eh magana sayyidina Ali ko da yake cewa hatta dan dannal dannal nasu bi qadihi har mai nasiha ya fara tunanin ko abin da ake ya fara rowa da nasiha shi dan da yana na a cikin adab na kasu tuno asalin waka na kasu tuno asalin waka sai na da yake tamathuri da ita lokacin da ƴan khawarijan nan suka takura mai suka kafirta shi suka ce ba kan gaskiya yake ba har sai da yace to ko ba kan gaskiya nake ba ai mun karanta na a cikin aqida ko yace a je a duba mushi wannan mai tozan nan da ya gani ya gode wa Allah cewa to akan gaskiya yake saboda yadda suka kai matuƙa wajen su kanshi da kawo shubha to haka jahilai suke ma ustazai kar ka bari su canza maka tsari su ce wai komai sai kai magana akan shi akwai wanda abu ya faru da safan nan kafin la'asar yayi lacca akai ko sun hada raddi akai komai suna da magana akai wallahi jama'a ba tafarkin Allah bane wannan na baka gane haka duk malamai da ka sani ana ce musu malamai babu wani malamin da zaka ce wai yayi magana akan komai na addini ya rubutu akan shi kowa akwai abubuwan da ya ware ya fi damuwa da su ya fi samun gogewa a kansu a kansa aka san shi a kansa ya rubutu saura kuma ya banma wani in an kawo mishi ma in an kawo mishi ma menene fatawa aka ne ce ku je gunwa ne yanzu makarantar ibnu taymiya ita ce makaranta za a cewa model akan makarantu mal albani namu Allah ya gafarta mai yayi burin ya sake raya irin wannan makaranta wato a ce akwai malamai sanan masana akan kowanne kaga tayi kama da university to yanzu ka dauka yanda university suke idan wani abu ya faru a jami'a ba shi san sala sai ya ce to yan department kaza ku bamu ku bamu bayani akai saboda harkar ku ce yanzu misali abin da ya shafi tattali sai a ce to a tafi economics abin da ya shafi al'adu sai a ce a tafi cultures abin da ya shafi harsuna a ce a tafi linguistics abin da ya shafi likitanci a ce a tafi medicine abin da ya shafi engineering a tafi kowane department yana da ƙwararru masu magana a kai babu yadda za a yi ɗan accounting ɗin can ya tsoma baki a kan magana ba ta shafi accounting ba to haka maka ta yi bin taimiyya take akwai masana tarihi akwai masana ilimin loga akwai masana ilimin hadisi akwai masana aƙida akwai masana fiqh kowa akwai shi shi da kanshi ibn taimiyya yakan tambayi ibn muflih akan masail na sabanin mazahibu komai da shafi tarihi a makaranta an salama mazahibi in ana magana aqida da gyaran zuciya an salama mai ibn al-qayyim in ana magana akan tsabar hadisi an salama musumizi da su ibn abdul hadi kowa da abin da ya kware akai kowa ya dan dayan bayi da ido akan wancan ba a an san wane ya bada muhimmanci na musamman akan wannan kuma Allah ya bashi tawfiki akai sai a kyale shi sadaka duk abin da taso har ka shici to kai Allah ya baka tawfiki akan kaza shi aka san ka da shi kana karanta da dan fikihunka ba laifi alhamdulillah ana ganewa ina ruwanka da magana akan tattalin arziki ina ruwanka magana akan crypto sai ka bar yan crypto da su da masana akai shi tai ina ruwanka da magana akan rigakafi da sauransu in kuma har za ka yi sai ka je ka koya yanzu sai zama ka faɗaɗa faɗin ilimin ka kenan mala albani namu Allah ya gafarta mai da ya jarabtu da san aikin jarida sai ya je koya aikin jarida da ya jarabtu da san aikin aikin aikin aikin computer sai ya je ya koya saboda kan yana magana akan wannan sai ka ji kamar yana magana akan hadisi to haka yake in ka jarabtu ka za ta iya dauka sai ka je ka koya amma haka nan kawai rana a tsaka ka afka to wannan ba daidai bane kuma alama ce ta ba Allah kake nufi yace لأنه يظن أن مكانته العلمية ومنزلته الاجتماعية إنما تبرز من كثرة كلامه وحديثه في كل شيء tunanin shi cewa matsayin shi a cikin al'umma yana ƙara bayyana ne in yana magana akan komai fala takadu tamurru alaihi shadidatun wala warida duk wata matsala ne za ta gota laraba suka ce sharida wala warida kamar a ce komai da ruwanka illa wa takallama fiha sai magana akai wa afada alhadith anha kuma sai ya cika magana akai me yawa wa yuhi ilaihi shaytan to bari ku ji inda matsala take sai shaydan ya riya mishi anna zalika min alihtimami bi umuri almuslimina cewa wannan aikin da yake yana bada kulawa ne ga abin shafi musulmai har zaka ji suna faɗa cewa ina dauka kai na cewa duk abin shafi al'umma sai ne magana akai shaydan ne yake ga me wannan kake da shaydan ya ga maka cewa wai kai ai Allah ya wakilta kare akan duk abin shafi musulmai annabin Allah ma me yace annabi yace musu antum a'lamu bi umuri dunyakum shi ma Allah bai wakilta shi akan komai na mutane ba ya wakilta shi ne kai akan imaninsu amma anta alaihim bi wakil annabi ma da Allah ya aiko da kake so ka gaji aikin shi Allah bai ce ya wakilta shi akan komai ba balantana kai sai mutum ya ce wai shi yana magana akan komai ne saboda al'umma suna sauraron shi wal inayati bi qadayil umma saboda yana bada muhimmanci akan abin shafa al'umma fatajiduhu yakhudu fi qadaya wa masail kibarin zaka ji ya kutsa cikin mas'aloli masu girma tahtaju ila an yatarayyath laha alimun mustahil aw faqihun muhaqqiqun wanda malami mujtahidi wato malami wanda yake mai cin gashin kansa kuma malamin fiqh wanda yake gogagge shi ma yana da bukatun sai ya dan tsaya tukunna ya natsu ya sake sabon bincike wa kafa bi hadha jahalan wa humqa wannan yayi dalili da wauta yanzu misali magana crypto dinnan jama'a da ta fito da mining dinnan malami ma masani malamin fiqh gogagge tunda bai taba karanta ta a cikin littafi na fiqh ko na hadisi ba yana da bukatun aka kawo mishi mas'alar aka suranta mai ita yace to jama'a wannan abin sabo ne ku bari zan yi bincike din malami ne kan gado haka zaka ji ya ce amma wannan dan tsagigi mai shiga komai da ruwanka kafin ta gama fitowa ma kafin a gama fahimta ta ma yana da hukunci akai kafin ma ya gama gane me yana da hukunci akai haka duk sanda aka zo aka ce ga wani sabani akan wata mas'ala za a yi kaza ko ba za a yi ba an ce ga wasu suna yin sallar juma'a kafin zawalin rana kai baka taɓa karanta hadisan ba baka san inda suke ba karka ce eh ko a'a ka ce to bari zan bincika abin da ya kamata kenan malami ma sai ya natsu malami irin bin baz irin usaimin irin albani irin abdulmusul abbad irin mala bakar gumi duk waɗannan sai sun natsu tukunna kafin su bada fatawa sai sun ce aje a dawo a cikin tarihin khatibul bagdadi aka ce baya bada fatawa aka tambaye shi sai ya ce aje a dawo an ka matsa mishi ma sai ya fushi ya ce ka tashi ka bashi waje ba a taɓa mishi fatawa ya bada amsar ta wajen ba sai ya ce to a dawo gobe ko bayan mako sai ya je ya ƙara nazari sai ya zo da ita rubutacciya sai ya ce to ga fatawata shi sai ta ɓarwata wata mas'ala wadda aka fi ma'ayyadara al'ummar musulunci da ita a zamanin shi game da yahudawa suka fitar da wata takarda suka ce ga wani ga wata yarjejeniya da aka yi da yahudawa mu'awiya ya sa hannu akan za a ba su gari kaza da gari kaza da haka wajibi ne ku musulmai ku cika wannan alƙawarin halifan musulunci ne ya yi ta sarakunan lokacin suka rasa yadda za su da aka kawo khatibu da ya kalla ya kalla ya ji da gida da ce ƙarya ne ce me yasa ya ce saboda sanda aka yi wannan abu ma'auya ma bai musulunta ba ma'auya ma bai musulunta ba lantana ya zama wakilin musulmai a wajen rubutawa tunda sun ce a kai bara ne to bai ma musulunta ba baya cikin ma wanda suka je wajen balantana a ce shine sakataren da ya rubuta takardar ce a balantana a ce annabi ne ya ce a rubuta to da haka ka zama cewa kana da wannan tunanin kamar yadda idan aka zo da likita da mara lafiya ba ya cewa da an zo kai a fara danna allurai a fara kawo magunguna sai ya yi tambayoyi sai ya yi bincike sai ya ɗauki specimen ko na jini na fitsari na hawaye ko makamantansu duk sai ya yi gwaje-gwajen shi wani sai an yi sati ana wannan binciken kai wani lokaci sai sun koma cikin kwamitinsu a department ɗinsu sun zauna an gabatar da wannan matsalar kowa ya ba da ra'ayin shi sannan fa za su ce to wannan mutumin cuta kaza ke damun shi kuma ga hanyar da za a bi a mai magani sannan fa su fito su faɗa wa 'yan uwan shi amma kai da an kawo fatawa kawai ka ka hau ka fara magana ko da wani abu ya taho sabo ka fara magana akai haka aka yi zamanin corona haka aka yi zamanin polio haka duk wani abu sabo yanzu mutane ba sa daddara kuma goma wani sabo yabo haka su sake irin wannan hotar sai ga wanda ya magana daga baya ya fi samun karancin zaniya ya fi dace da gamdakatar amma wanda ya fara tsoma baki ko mitin ake yi ka kiyaye da zarar an gama faɗan kadiyar kai maza ka daga hannu shirme za ka yi watakila ka bari tukunna ka fara jin yaya mutane suke sawwara abin an za ka ƙara fahimta ina aka dosa in dai ba dama ka san mas'alar tun farko ka san da aka fuskanta ba akhraj al-imam muslim fi muqaddimati sahihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala bi hasabi al-mar'i min al-kadhib an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun ƙarya duk abin da yaji sai ya magana akai sai yayi ta ƙarya kuma kaga su suke bude kofar 'yan duniya sai ta zolayen malamai ai ta ganin wallan malamai ce malam wane ya hudu ba bai san abin da yake faɗa ba ba harkar shi bace bai yi bincike ba ɗan iskan gari su zo su yayyanka zancen su sa a facebook ko twitter ko wane ne suna zolayen shi ko kuma su dinga ma yin a mai ake cewa kamar fim ɗin shi suna yin kwamidin shi duk muna ganin wannan ranmu na ɓaci ko amma karka raba da cewa malamin shi ya ja da yake saurin magana wa akhraja aidan malik muslim ya kara fitarwa an abil ahwasi an abdullahi ibn mas'ud qala bi hasabil mar'i min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma sami'a malik ya kara cewa wa qala ibn wahb qala qala li malik malik ya ce masa ilam annahu laysa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a duk mutumin da yake bada labarin duk abin da ya ji ba zai taba tsira ba wala yakunu imaman abadan wa yuhaddisu bi kulli bi kulli ma sami'a bai taba zama limamin ilimi shi wane wanda duk abin da yaji sai ya fada sai dai gama fagamiye shi kawai ya fadi tashin shi wali hadha kana al ulama ar rabbaniyuna qalilil hadith illa fi ma yanfa'u saboda haka ne malamai na Allah suke da karancin magana sai akan abin da ke da amfani hatta innal ghariba idza jalasa adahum zannahu ayyan la yuhsinul kalama baƙo wanda bai taɓa gamuwa da malamin a majalisinsa ba in suka gamu a filin jirgin sama ko a filin jirgin ƙasa ko a gun wata jana'iza ko a gun wata gaisuwa ko wani ɗaurin aure ko wani hulɗa ta haɗa su sai ka rantsa da Allah ma hala ma wawa ne ma ba ƙauye ne bai san komai ba in ka gan shi a kasuwa ba ka gane malami ba za ka je yana da tara da cika baki ba wa zalika li tuli sukutihi saboda yawan shuru yaqulu al-hasan al-basri لقد أدركت أقواما إن كان الرجل لا يجلس مع القوم يرون أنه أيي ناسا وسمع لمي إن كذونا دسوا الله يكعوك بيبيني وما به أي بابي بيبني إنه لفقيه أما وانا شيني أسل مسل إن با أتي يما غنا با بازي يبا إن با أتي سابا كيبا بازي سكا با زي شو amma wani ya shiga mota daga nan za a je Kano kafin a wuce me sunan garin na farko eh kamar tashi yaro ma zaɓi zaɓi yes zaɓi ko ɗayan garin masu mai kuɗin nan da koro wallahi kafin nan duk kowa ya san shi a mota ya gama ba da labarin inda ya fito da inda za shi baka sama ko akwai informa a cikin naked nafas ba ka je ka saki baki kamar fanko ya fashe ya kamata a ce daga nan har Legas a je wani bai san kai waye ba sai ya san ka kawai kai shiru in kana da wani abin da za ka yi kai ta tasbihin ka kai ta jan carbinka kai ta istighfarin ka ko ka zaro littafin ka karanta ko ka zaro waya ka kai ta latsawa tunda shi ake yayi ko amma kada ka ga kowa kai waye a bari a hada inda ya kamata a san kai waye wani fa ko masallaci dai yana bako sai ya gabatar da kanshi wallahi ni ne ai daga zariya nake mu ne manyan ɗaliban albani saboda ya je ilori ko ko ko makwa dole sai yayi ƙarya ran nan wani ya yi kuma da wani sako haka ta message wani sun yi waya da shi ya ba shi lamba sai ya irin wannan magana ya ce shi babban ɗaliban albani ne shi kuma mutumin sai ya ce to bari ya tambayi waɗanda ya ji an ce daga ɗaliban albani ne sai ya tura mu da lambar mutumin na duba na gare da gaske ɗaliban mala albani ne da gaske ne amma bai cikin manya gaskiya amma ne ɗalibi ne na ce mishi to da gaske ɗaliban albani ne ya ce da gaske babba ne na ce a ɗaliban albani ba wani babba ba duk ɗalibai ne na mashi wannan tauriya kawai dan kan na keta wancan to da naga mutumin sai nace mai shi to kai in zaka ce ka dalibin albani ne a wani gari ka tabbata zaka yi wakiltar da'awa kawai haka nace mishi yace me faru nace ka san na sa abin da kake kawai kawai na wuce abu na ko ya ko ya fahimta a hoshi sani to kaka bayyana kanka ka bari yau da gobe ta bayyana ka turawa ma suna da wani karin magana da suke cewa kai ta kwazo ta yadda har in ka je wuri ba ka bukata ka ce kai wani kafin ka je wurin labarin ka isa shi albanin in ya je wuri na cewa shi albani ne da an gan shi kawai an san shi ne fara nuna kan shi ya yi ƙwazo ya aka san shi ne to kai ma ka yi ƙwazon ka yi kuma don Allah in Allah ya so a san ka za a san ka wakala bakar bin ayyashin malam ibn ayyash babban malamin na ƙwar'ani cikin atba'u tabi ne yake cewa adna nafi sukuti assalamatu mafi karancin amfanin da shiru zai maka shine ka tsira baka yi zinubi ba baka yi batanci ba baka yi kuskure ba waka fa bis salamati afiya wannan kada ya ishi ya ishi mutum ya ishi mutum zaman lafiya wa adna darar nutqi ash-shuhra mafi cutar wadda surutu zai samu maka shine shahara wa kafa bi shuhrati baliya ce shahara kuma babu bala'i a duniya da zai same ka kamar shahara mutane ne suke tsammanin cewa wai falala ce amma jarabawa ce wannan magana tana cikin littafin azur na Ahmad ibn Hanbal malam malam Dr. Sani yace unzur waffaqaka Allahu limardatihi kaifa adda hadha al-imamu shuhrata baliyatan yace kalla ka gani shi wannan malamin yace shahara bala'i ce ai dararan wato wani cutarwa ne yalhaqul insan wanda yake gamuwa da mutum wa bayyana anna kasatul kalami sabilun ilaiha yace kuma yawan magana shike jawo ta mu kuma yanzu ana ganin wata fa'ida ce wata alheri ce ta yaya za a same ta ko ana ha maza ko ana ha mata muna ganin bari mu dakata anan sai Allah ya kai mu gobe sai mu dan ƙara gaba kaɗan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah